بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da arzikin saduwa a wannan masallaci da ke jami'ar abubakar ta fawa kwalewa da ke nan bauchi a wannan yammaci na lahadi tara ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiyya muna karatu a farko-farkon suratu al'isra jiya mun karanta ayoyi daga ta hudu har zuwa ta tara yau za mu sake maimaita karatunsu sannan mu ji fa'idojin da ke cikinsu kafin mu ƙara gaba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد جاسوا إلى الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا na'am إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد Hmm.
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم Hmm.
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الله يجي كما muka hukunta akan banu Isra'ila ko kuma muka sanar da banu Isra'ila a cikin littafi cewa la tufsiduna fil ardi marratayn lallai za ku yi barna a ban ƙasa har karo biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi girman kai girman kai mai tsanani fa idza jaa wa'du ulahuma yayin da wa'adin na farko daga cikinsu ya zo, ba asna alaikum ibadan lana sai mu tayar da waɗansu bayi namu a kanku, waja su hilalar diyar sai su kutsa har cikin gidaje da masaukanku wa kana wa'dan maf'ula kuma wannan wani wa'adi ne abun aikatawa thumma radadna lakum al-karrata alaihim sannan sai muka dawo da dama gare ku a kansu wa amdadnakum bi amwalin wa banin kuma muka yalwata muku ‘ya'ya, muka yalwata muku dukiyoyi da kuma ‘ya'ya, waja'alnakum aksara nafira, kuma muka sa kuka zama masu mafiya yawa wajen jama'a. In ahsantum ahsantum li anfusikum idan kuka yi mai kyau kun kyautata don kanku ne, wa in asatum falaha idan kuma kuka yi mummuna kun munana don kanku ne. wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah idan wa'adi na barna ta biyu yazo li yasu'u wujuhakum zamu tayar da su akan ku banda waɗancan mu saki tayar muku da waɗansu bayin namu saboda su bakanta muku rai kuma su wulakanta ku wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra kuma za su shiga masallacin kamar yadda suka shiga a karon farko waliyutabbiru ma alau tatbira kuma za su wargaza duk abin da suka samu za su yi kace-kace da shi asaran bukum an yarhamakum da sannu ubangijinku zai muku rahama wa in uttum udna idan kuma kuka dawo to mu ma za mu dawo wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira kuma mun sanya jahannama ta zama kurkuku ga kafirai waɗannan ayoyi jiya mun yi tafsirin su abin da ya rage mana shine tsinto waɗansu da lokaci zai ba mu dama na fa'idojin da ke cikinsu. Da farko, mun fahimta a cikin waɗannan ayoyi yadda Allah maɗaukakin sarki ke yanke ajalin kowasu mutane daga cikin al'ummomi ba shi kaɗai ba ma har Allah ke ƙaddara aikin da za su. Allah shi ne mahalicinmu kuma shi ne mahalicin aikinmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Shi yasa Allah ya ce mun hukunta akan Banu Isra'ila. kuma har mun saukar musu sun sani cewa ga irin aikin da za su Allah maɗaukakin sarki ga ikonsa ne idan ya so za ka yi aiki na gari sai ka yi idan ya so za ka yi aiki na barna sai ka yi duk abin da muke aikata yana ƙarƙashin kudurar Allah ne da kuma gudanarwarsa mai tambaya a nan yana iya cewa me zai sa Allah ya ƙaddara musu sharri har Allah ya ce na ƙaddara muku cewa za ku yi barna kuma in kun yi za ku sake wuta da farko dai mu sani ɗaya daga cikin rukunai na imani shine ka yi imani da ƙaddara ƙaddara ita ce tsarin yadda Allah ke gudanar da mulki kaga tun da haka ne ku ba mai iya sa masa hannu ba mai iya shiga cikin harkarsa ba mai iya cewa ya yi ba mai iya cewa ya bari yadda yake so haka yake yi inna allaha yaf'alu ma yasha walakin allaha yaf'alu ma yurid kuma abinda Allah ya so zai yi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba wanda sai tambaye shi me yasa a aqida ta mu ta musulunci aqidar ahlus sunna wal jamaa shine harkar kaddarar Allah dan adam baya tsoma baki ballantana ya tambayi me yasa saboda Allah yana da damar yin abin da yake so yau in Allah ya ga dama ya ce dukkan mu zamu bata kuma duk wuta zamu je ba wanda sai tambaye shi qul faman yamliku min Allah شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا idan Allah ya ce zai kona annabi Isa ɗan Maryamu ya kona mahaifiyarsa ya kona duk sauran mutanen duniya waye isa ya mulki wani abu a hannun Allah balle ya ce yayi ko ya bari sai abin da Allah yake so yake don haka kar wasu su ga Allah ya ce na hukunta akan banu Isra'ila sai sun yi barna sai mutum ya ce to ai Allah ne ya hukunta musu to ya kuma Allah zai kama su wannan shine imanin waɗansu da ake ce musu aljabariya waɗanda suke gani duk abin da muke yi Allah ne yake tankwara mu mu yi mu kawai muna rayuwa ne kamar ganyen bishiya yadda ganye za ga iska ta kaɗa ta tanan ta kaɗa ta tanan haka duk abin da muke kaɗa mu kawai ake yi mu ba kowa bane daga bayan an zo a sare ta daga bayan ganye ya faɗi kawai ita ba ta da ta cewa to ba haka bane Allah madaukakin sarki yana da kaddara tasa duk aikin da zamu yi shi ya halitta amma ya nuna mana mai kyau ya nuna mana mummuna don haka ba wanda idan ya tashi yin mai kyau zai ji an rike shi ana hana shi sai ya ji da kyar yake zuwa yayi ba wanda in ya zo yin mummuna zai ji ana tura shi ko kana kwanciya kawai sai ka ji an ce tashi kai a ba wanda yake sa ka idan ka je don kanka kai shi sa a can gaba yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha shi yasa idan aka je gaban Allah banu Isra'ila ba za su zo su tsaya gaban Allah su ce muna da hujja ai kai ne kace dama sai mun yi barna shi yasa mun kai barnar a'a wannan ba hujja bace a gaban Allah kafirai kadai su ne waɗanda suke cewa lausha Allahu ma ashrakna wala aba'una da Allah ya so ai da ba mu yi shirka ba wannan hujja ce shi yasa Allah ce kadhalika qala alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana waɗanda suka gabace su haka suka faɗa sai muka ɗanɗana musu muka lallasa su saboda wannan ba hujja bace yanzu wanda ya sata baka zuwa ka kama shi yayi sata sai ce Allah ne ya kaddara mu shi sa wani da ya sata aka kamo shi gaban Umar sai ce Allah ne da Allah bai gada ba da ban yi sata ba sai ce da Allah bai gada ba mu da ba za mu yanke ma hannu ba haka Allah ya gada ma mu yanke ma hannu kamar yadda ya gada ma kai sata kuna fahimta da kyau ko shi yasa malamai suke yi yuhtajju bil qadari fil masa'ib wa la yuhtajju bihi fil ma'aib ana kafa hujja da kaddarar Allah akan musiba amma ba a kafa hujja da ƙaddarar Allah a kan aikinka na mummunan aiki ko aibi. Idan ka yi mummuna, ai kai ka yi da kanka, amma idan ciwo ya same ka, kai kai wa kanka, idan ka yi gobara a jiranka, kai kai wa kanka, idan ka yi haɗarin mota, kai kai wa kanka, in ka yi talauci, in ka yi rashi, waɗannan dukansu masa'ib sunansu, ma asaba min musibatin illa bi iznillah, wannan shine wanda sai da izinin Allah, amma idan ka tashi yin aiki, to sai Allah ce liman sha aminkum an yastaqim wanda yake so yayi mai kyau amma wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wannan wata latifa ce mai kyau da ya kamata mu gane waɗansu marubuta su rika amfani da wannan ayar su ce Allah ne batar da banu Isra'ila yasa suke abin da suke yi don haka suna da hujja a gaban Allah su ce ai kai kace dama za mu yi barna ya za mu yi mu canja abin da kai kuma kace wa kana wa'adan mafula sai an yi in kwarai abin da Allah ya rubuta ya ce sai an yi za a yi me zai sa Allah ya kaddara wa wani ya yi mummuna shine saboda idan shi mummuna ne duk wanda kaga Allah ya kaddara masa ya yi mummuna dama shi mummuna ne duk wanda kaga Allah ya kaddara masa ya yi kyakkyawa dama shi kyakkyawa ne Allah baya yin abun dan da na sani ko ya ce af yanzu dama wani mutumin kirki ne na tashi na batar da shi kuna fahimta ko kuma Allah ba zai zo ya shiryar da wani sai Allah ya ce ka wani bai cancanta ba gashi sunansa yana cikin yan aljanna ba inda na iya a'a duk wanda ka ganshi a cikin layin yan aljanna dama mutumin kirki ne ya dace da wurin ne duk wanda ka ganshi a layin yan wuta dama mutumin banza ne ya dace da wurin ne shi yasa Allah ya ce duk wanda ka ganshi yana yin aiki na kwarai fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra sai mu sawwaka masa kyakkyawar sai ya yi wanda kaga yana mummuna dama shi mummuna ne fasanu yasiruhu lil usra sai mu sawwaka masa mummuna sai ta yin mummuna ana fahimtar wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa akan su ahlul kitab Allah ya toshe zuciyar su ne shi yasa ba za su yi mai kyau ba amma me yasa Allah ya toshe zuciyar bal taba Allahu alaiha bi kufrihim kafircin su yasa sai Allah ya toshe zuciyar sai suka zama barnata kuma sai ce barnar sai sun sake wata sannan su ne suka juya zuciyar sai suka juya sai Allah juya zuciyarsu su suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciyarsu falamma zagu azaga Allah kul don haka waye fara zagu ne ko azaga wanne ya faru zagu shi ya fara zagu waye su suka yi kafin Allah ya azaga Allah da suka juya sai Allah ya juya zuciyar haka waye tsokano yanzu a cikin labaran da muka faɗa na ta'annati da ta'addancin banu Isra'ila waye tsokano ni tsakaninsu da ubangiji su suka yi tsokana to shine Allah madaukakin sarki da ya gane zuciyar ba ta da kyau to sai zama ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim sai Allah ya toshe zuwa zuciyar wa sam'ihim ya toshe kunnen su wa absarihim ya toshe ganin su to su banu Isra'ila da aka yi musu wannan sai Allah ya ce to tunda an toshe zuciyar nan fa za ku yi barna na fata an fahimci shi yasa wa qadaina muka hukunta a kansu cewa za ku yi barna su bi ba zalunci su Allah yayi ba wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun su suka cuci kansu inda ba kofa Allah ba zai zo yana kiransu ya turo musu annabawa ya ce musu ya bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum akwai lokacin da suka taɓa musu suka ce a'a mu Allah baka mana ni'imar komai ba ko Allah muna so mu shiri mun kasa shiriwa saboda ka ce za mu yi barna a'a duk wanda yake da aka yi barnan ai akwai waɗanda suka shiryu an fahimta ko shi yasa Allah ya ce daga cikin zuriyar annabi Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim alkitab fi dhurriyyatihima al-amane an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun akwai na kirkin akwai na banzan su na kirkin dole aka bankare su suka zama na kirki su suka zaba wannan dogon bayani mun yi ne domin mu gane imani da kaddara malamai magabata suna cewa alƙadaru sirrullahi fi khalqihi kaddara sirrin Allah ne a cikin halittunsa baka tuhumar Allah ka ce me yasa Allah yake kaza me yasa wannan yadda Allah ya ga dama shi yake kayansa kamar yadda baka zuwa wurin shugaban ƙasa ko sarki me yasa kai kaza me yasa titi kaza kaza a wannan ba ruwanka yanda ya ga dama haka zai yi in yayi daidai ohonsa in bai daidai ba ohonsa amma ba wanda ya isa inda ana iya hana shi da ba zai yi ba to ballantana ubangiji malikul mulk tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا wannan yana nuna professing alkur'ani wannan yana nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an yi isra'i kuma an zo ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun hukunta banu isra'ila za ku yi barna sau biyu kuma Allah ce fil kitabi tun a cikin littafin Allah ko dai na attaura aka faɗa ko a cikin lauhul mahfuz ko kuma yanzu gashi na a cikin alqur'ani amma daga baya da aka ce za a yi nan an yi ko ba a yi ba duk abin da Allah ya ce za a yi sai an yi wannan ya nuna cewa maganar Allah gaskiya ce kuma sau biyun nan aka yi kuma da idan aka yin ba asna alaikum ibadan lana an yi goba yi ba an turo musu waɗanda suka yaƙe su suka yi musu kace-kace duk abin da Allah faɗa sai da aka yi a lokacin da ake yi mai karanta Qur'ani sai ya rika duba yana a ikon Allah ikon Allah kaga yadda Allah ya faɗa haka ake yi saboda ya nuna maka gaskiyar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma gaskiyar alqur'ani inna hadha lahuwal qasasul haqq wannan shine labari na gaskiya ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد lokacin da wa'adin farko ya zo sai mu tayar muku da wasu bayin wasu bayi namu wato kai hankali da Allah wato ka kiyayi Allah akan saƙonsa ka kiyayi Allah akan tinkararsa da mummunan aiki idan ya hana ka musamman idan ya aiko aka ja maka kunne aka ce karkai idan Allah ya tashi maka to idan Allah zai wulakanta ka ba sai Allah ya turo mala'iku ba Allah madauki sarki yana da rundununi da yawa walillahi junudu samawati wal ard shi yasa Allah baya amfani da salo iri daya wajen halaka mutane da ya tashi halaka adawa da me halaka su wa amma adun fa uhliku bi rih iska ce da tashi halaka wanda suka biyo bayan su samuda fa amma samudu fa uhliku bi taghiya sai musu tsawa da mutanen annabi salihu suka zo fa aka zato musu saiha sai aka sa aka yi musu tsawa tare da ƙara ka san as-saiha ka san ƙara sound mai tsanani kasan tana wato irin ƙaranan da in aka yi za ta sa sai zuciya ta fashe kasan yadda ƙara take razanin ɗan adam yanzu kana bacci ko ka ji ƙarar wani abu ya buga kamar yadda ɗan adam yake razana idan ya ji ƙarar fashewar bom to irin wannan ƙarar ce aka yi musu da shi aka da shi aka gama da su sannan mutanen annabi nuhu aka halaka su da da ruwa فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا أكون دا أكا تورو مسدا ruwan duwatsu wa minhum man akhadathu sayha akwai wanda tsawa ta kama shi wa minhum man khasafna bihi al-ardh daga cikin su akwai wanda ƙasa aka sa ta haɗe shi wa minhum man aghraqana akwai wanda aka halaka shi da ruwa ashe walillahi junudu samawati wal ard rundunonin Allah na in zai yaki da gansuna da yawa ba dole sai kana ta tunani ta sama kana tunani ta ƙasa a'a shi yasa da Allah ya tashi kama adawa sai Allah madaukakin sarki ya ce falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna sai suka ga hadari suna cikin neman ruwa an dade ana ta neman ruwa sai ga hadari sai suna ce haza aridun gashi za a yi ruwa Allah ya ce bal ba ruwa bane rihun fiha azabun alim iska ce wadda a cikin ta akwai azaba mai radadi haka Allah yake yi shine ma'anan fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu idan Allah ya tashi kawo maka sai ka maka ta inda baka tsammani shi yasa Allah ya ce akhadnahum baghtatan sai mu kama su kwaɗamta inda ba sa tsammani fa'iza hun mublisu. Saboda haka, mu kiyaye Allah, da Allah maɗaukakin sarki ya ce, sai in turo muku da rundunoni, yanzu wannan waɗanda Allah ya turo ba iskar ba ce, ba tsawar ba ce, ba halakawar ruwa ba ce, ba mutane aka turo musu, suka kashe su, kuma ‘yan arna ne ‘yan ƙwansu ballantana su ce, a'a musulmi ne daga a'a wainan daga Allah ne, a'a. su ba ma za su gane daga ina bane Allah ne ya turo su amma ba za ku gane Allah ne ya turo su ba don ba ma musulmi bane ba'athna alaikum ibadan lana shi yasa tsumagiyar da Allah zai amfani ya maka bulala ta yi tsumagiyar abokin gaban Allah ne kuma abokin gaban ka kai ma sai Allah ya sa kafiri ya je casa ka saboda kai ka ki ka bi ubangiji sai Allah ya sa kafiri dan uwanka kuma ya zo ya casa shine ma'anar wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah ya tsare mu fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula wannan wa'adi ne abin aikatawa thumma radadna lakumul karrata alaihim sannan sai muka dawo muku da dama wannan yana nuna ludufi irin na ubangiji shi Allah maɗaukakin sarki wato ba a ƙure shi ta ɓangaren aiki a matsayinka na bawa matuƙar za ka dawo ka gyara shi kenan ba a kawo wani geji da za a ce daga nan Allah ya toshe ƙofa ko ka zo ba zai karɓe ka ba a'a shi Allah in dai za ka dawo ka nuna cewa kai bawa ne yanzu banu Isra'ila da suka yi tsiyar Allah maɗaukakin sarki ya sa aka lallasa su da suka zo suka dawo suka tuba sai Allah ya sake gyara musu kuma sai ya ba su fiye da abin da ya ba su da a baya shi ne ma'anan sun maradadna lakumul karrata alaihi wannan yanar abin da malamai suke cewa idan ka yi laifi sai ka tuba Allah zai karɓi tubanka idan ka sake laifin sai ka sake dawowa ka tuba Allah zai karɓi tubanka idan ka sake komawa laifin ka sake tuba Allah zai karɓi tubanka kai dai ya zama tuban da gaske kai shi yasa banu Isra'ila kar ku manta da Allah ya ce a karon farko sun yi laifi sai ya turo musu bayinsa fajasu khilalad diyar da suka yi da suka tuba sai Allah ya sake mai sun maradadna lakumul karrata alayhi da suka sake baci fa idza jaa awadul akhirati suka sake baci karo na biyu sai Allah ya ce in ahsantum in kuka gyara zan gyara muku wannan ya nuna cewa duk yadda kai laifi kai laifi to kar ya sa ka ji cewa Allah ba zai yafe maka ba kana yin haka to shedan ya riga gama da kai kenan amma idan zaka tuba ka tuba tsakaninka da Allah akan ka gama ba ka sake ba amma kai dan adam ne ta yiwu ka gama wannan tunanin amma daga baya shedan ya sake samun dama a kanka to babban samun dama na ƙarshe na shaidan shine ya hana ka kuma tuba wai don saboda jiya ka tuba yau ka sake kana kaiwa nan to fa innahu min alamati shiqaqi wal khudlani wa damsil basirati ka gama kenan shine mutum ya rika cewa hatta ya hadiya ni dika na gama na sai yanda Allah ya yi da ni ba a yin haka ka je ka shiriyu in ka nemi shiriya Allah zai shirya da kai idan ka tuba Allah zai karbi tubanka shi yasa Allah ya ce innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran kafin lam yakun lahu yaghfir Allahu lahu sun yi kafirci sai suka yi imani sai suka yi kafirci sai suka yi imani sai suka yi kafirci sai suka mutu a kafircin shi ne ma'anar innal ladina kafaru thumma matu wa hum kuffar in dai baka mutu a kafirci baka tuba Allah zai karba kuna fahimta da kyau da kar ku bari shedan ya rudar da ku ku ki ku ki tuba ko ku ki komawa ga Allah saboda tunanin wai ai yanzu kan abun da ne ya riga yayi yawa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم sannan kar ku bari shedan ya riya muku cewa yanzu kun kai yanda Allah ba zai yafe muku ba domin duk laifin da kai baka kai arna ba kafirai su kuma kafiran Allah ya ce kafiran da suka yaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk kafircin da zaka yi yanzu ba zaka kai irin kafiran da ba amma ko su da suka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a gaya musu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ka ce wa kafirai idan suka bari za a yafe musu to kaifa zaka tunda banu isra'ila suke da kofar in ahsantum ahsantum li anfusikum da kuma cewa asa rabbukum an yarhamakum akwai tsammanin a hakan fa Allah zai iya muku rahama ku banu isra'ila to balle kai da ba banu isra'ila ba jama'a an fahimci wannan ثم رددنا لكم الكرة عليهم wa amdadnakum bi amwalin wa banina radadna lakum alkarrata alaihim albishir ne ga mu'minai cewa yanda tsanani yayi fa akwai lokacin da sauki zai zo sannan duk lokacin da kuka shiga cikin kaskanci akwai lokacin da daukaka ku za ta dawo shine summa radadna lakum alkarrata alaihim idan a al'umar da ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya rika ba su dama suna mamaye duniya to ya kuma ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka karfin mu zai dawo da yardar Allah shedan yayi yaki kuma ya ci yaki banu isra'ila da yahudu da nasara sun yi yaki kuma sun ci yaki amma sun maradadna lakumul karata Allah zai dawo mana da lokacin damar mu za ta dawo ba za a taba dawwama akan yanayi guda ɗaya ba ana fahimta da kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'amari sai ya cika sai ya kai makurarsa wajen ƙarfi wannan addini sai Allah ya cika shi sai Allah ya kai wato inda ya ce zai kai shi ne ma'anan walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin shi ne ma'anan wala yansuranna Allah man yansuru shi ne ma'anan inna lanansuru rusulana wallazina amanu shi ne ma'anar da Allah madaukakin sarki yake cewa يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله sai Allah ya ɗaukaka addini akan kowane irin addini walau kare hal mushriku thumma radadna lakum alkarrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin shimfiɗa arziki da shimfiɗa ƴaƴa waɗannan su ne mafi girman ni'ima da ɗan adam yake nema a ce ya samu ‘ya'ya kuma ya samu kuɗi. Duk yadda ya samu kuɗi don bai haihuwa duk hankalinsa zai tashi zai ji kamar kuɗin duk lami ne ba daɗin kuɗin. Duk wanda ya tara ‘ya'ya kuma idan ba kuɗin da za a riƙe su kuma ba kasawa za a yaji a sayar ba. Saboda haka mutum yana fatar a ce ya haɗa duka biyu. Shi yasa Allah ce almalu wal banuna zinatul hayatud duniya. Kana samu wannan ka gama. Zuyina linasi hubbu shahawati minan nisa'i walbalina walƙanatsiri da kuɗi to shi ne ma'anan wa amdadna kun bi amwalin wa banina zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walad wannan abu biyu shine duk abin da dan adam yake nema to shi yasa Allah yace da na tashi ni cika muku ni'ima sai na baku waɗannan guda biyu na ba ku ‘ya'ya kuma na ba ku dukiyar da za ku riƙe su ku ji daɗin rayuwa. Ta idan Allah ya ba ku wannan to ku gode wa Allah. Kuma yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya ni'imta mu amma kalilan ma tashkuru kaɗan muke wa Allah godiya. Kuma ni'imar da tafi kowace daga ciki ita ce ni'imar haihuwa domin ita ce kuɗi ba zai iya saye ba. Amma ɗan yana iya nemo maka kuɗin. Shi yasa Annabi Zakariya ya ce Allah ka bani yaro saboda ya rithu ni wa ya rithu min ali yaqub sai ya gaje ni a inda na tsaya shi sai ya ci gaba annabi zakariya kafinta ne to kaga ɗansa zai zo ya ɗora shi ya nemo musu idan shi ya gaji shi yasa da ya zo addu'a ya ce rabbi inni wa hana al'azmu minni wa shta'ala ra'su shayba ni yanzu na gaji kashi yayi tsufe kashi ya tsofe kashi yayi rugurugu sannan gashi kuma yayi furfura ka bani yaron da zai taya ni to amma mutane da yawa suna suna kafircewa wannan ni'ima sai kuma waɗanda su kuma yanzu saboda zamananci irin na tsiya shine mutum Allah ya bashi abin da zai rufa asiri ya iya rike 'ya'ya amma kuma yana jin tsoron talauci da baya so wani ɗaya zo gidansa balle ya ci abinci matarsa tana ɗaukar ciki a zamanin da sai an haifu kafin ransa ya ɓaci shi kuma yanzu ana yin ciki ransa zai ɓaci cikin jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa sai an haifu ya jira mai aka haifa idan ya gama cece kafin ransa ya ɓaci amma yanzu ana zuwa aka yi pregnancy test aka ce aka ce positive sai ransa ya ɓaci me yasa zaki ɗauki ciki a ji zubar shi kenan ya zama alma'udatu sura Allah ya tsare mu da wannan shi ne alamtara ilallazi na baddalo ni'imatan lahi kufra shin baka ga waɗanda ni'imar Allah kuma suka mai da ita ta koma butulci ba ni'ima ce fa Allah ya ce waja wa amdadna kum bi amwalin wa banina muka ba ku ƴaƴa muka ba ku dukiya shi kuma yanzu yana son a bashi kuɗi ne amma kar a bashi ƴaƴa kuma abun mamaki akan kyashi a duniya da hasada da bakin rai shine kana yin bakin rai waɗanda ka haifa a inda za ka yi rowa ma wani kare kare shiga gate ɗin gidanka ya ci maka abinci a bar karenka ya cinye da dama dama amma ɗan da za a haifa a gidanka kana jin haushi kare zai cinye maka tuwo Allah wadaran irin wannan zuciya idan ba ka son ɗa kar ka haifi ɗa ba a hana ba a sa ka dole sai ka haifi ɗa ba kana iya zuwa ka je ka yi planning ka je ka yi da barbarunka idan sun kama sun ci shikenan amma ana ɗaukan ciki ka haƙura wannan daga Allah ne ana ɗaukan ciki karka ce zaka je ka zuba wannan yi wa Allah butulci wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira sha da Allah ya in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun kyautata wa kanku wa in asa'tum falaha idan kun yi mummuna ma wa kanku kuka yi shi yasa Allah madaukakin sarki yace in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum duk duniya banda na ku zama arna to Allah fa ya wadatu ba abin da zai bata masa rai ballantana ya sa wai a ce yayi asara ko yazo yana ka na yi asaran halitta na yi halitta a banza na kashe kuɗi gashi bai mun amfani ba Allah ba a sa shi ya asara wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum in kun gode Allah zai yarda muku amma ba wai zai sa godiyar ku ta masa amfani bane shi yasa yace in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun yi kyau kyakkyawa kun yi kyakkyawa don kanku ne ba a karar da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnaku da a ce tun daga mutumin farko har zuwa na ƙarshe duk duniya duk population da aka yi ba na yanzu ba tun da farko har zuwa na ƙarshe wa insakum da dan adam wa jinnakum da aljanu kaga mun san population din dan adam zamu iya kiyasi amma ba zamu iya na aljanu ba sai ce dukkan su sai su taru kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum da duk za su taru su zama kamar wanda yafi kowa takawa a duniya wa yafi kowa takawa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya su zama haka duk duniya fa ma za da zalika fi mulki shay'an haka ba zai ƙara komai a mulki na ba ballantana in ji yau na samu ƙarin girma duk duniya sun zama irin sa ba abin da zai ƙare Allah inda zai ƙare Allah da ya sa domin zama haka dan ba shi yake bukatar mu ba mu ne muke bukatar sa don haka sai ya ce ku zama nagari ni ba zan sa ku dole ku zama nagari ba wanda yake so ya zama nagari wanda baya so ya ɓaci ya ibadi ya ku bayina law anna akhira law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjadi qalbi rajulin wahidin minkum da a ce duk duniya tun daga na farko zuwa na ƙarshe mutum da aljan za su zama kamar wanda ya fi kowa munin zuciya wa ya fi kowa barna a duniya shaidan fir'auna ma ya sa shi to duk duniya su zama kamar shaidan ba shi ya fara ba duk duniya su zama kamar sa ma na ƙasa zalika min mulki shi ba abin da zai rage a cikin mulki na shi nan kamar sai Allah ya shiru a haka a wajen neman kuɗi ne Allah ya ce kamar a sa allura da a ce duk duniya tun daga na farko zuwa na ƙarshe za su taru sau ɗaya sai kowa ya roƙi duk abin da yake so wanda hankalinsa zai iya ɗaukawa ko ka ce kai a baka irin sama da ƙasa kuma a sake maka irin su sai kowa Allah ya mishi haka ba zai sa ya rage komi daga abin da Allah yake da shi ba sai dai idan idan ka sa allura a teku ka cire akwai abin da ka rage akwai abin da ya ragu ba fa a cikin bokitin wankan ka ba a teku ana tafiya a tsakiya sai ka ce tsaya sai ya tsaya sai ka sa allura sai ka daga kaga zai in ka sa allura ka daga ai ba zai diga ba to da kai haka ka cire dan abin da in ka shafa za ka jin nan shine abin da za a iya cewa idan har an rage to an rage ne shi yasa ubangiji madaukakin sarki nasa baya karewa ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba naku da yake karewa na Allah baya karewa shi yasa Allah madaukakin sarki yace ni ne mai arziki ku ne ma in ciyar da ku yace dukkan ku manyan wata ne kullukum ja'i kowa manyunwaci ne illa man at'amtuhu sai wanda na ci da shi fastat'imuni ut'imkum ku nemi ciyarwa ta in ci da ku ku zo ku ci arziki tashi muna ce Allahu rabbul alamin Allah ka kara mana arziki sannan kuma wa in asatum falaha idan kuka cutar kun cutar wa kanku ne wannan kuma abun tsoro ne wannan abun tsoro ne da yace falaha walaysa li ghayriha duk abin da kai za a rubuta maka a naka rekod din ne in kai mummuna a fayil ɗinka za a rubuta ba za ka taɓa samu a fayil ɗin kowa ba kun la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malu ku laifin ku ba za a tambaye mu ba mu ma ba za a tambaye ku laifin mu ba haka ne Allah madaukakin sarki adalcin sa yake faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu huwa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran ya rahu kai za ka gana ka shi ma zai gana sa فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ديتي وليدخلوا المسجد karku ɗauka sha'a'ir na addini Allah ya yi alkawarin zai kare muku su a'a ku ne yace ku kare su Allah bai ce don ana yaƙi kowa ya gudu sai ku bari Allah zai tsare masallaci ba abin da zai same shi a za a ƙona kuna fahimta da kyau akwai wasu da suke gani wauta sun saboda Allah ya ce wa inna lahu lahafizun ayin don qur'anin masallaci ma kawai ba isa kona masallacin ba a'a aka kona za ta iya cin wuta ku ne Allah ya ce ku je ku kare addini da kanku Allah ya ce zai kare alqur'ani ne karatunsa zai zauna shiryarsa za ta zauna ba zai bata ba daga zukatan mutane amma ba wai ma'anarsa shine in ka ajiye qur'ani ba za a sace ba ba ma'anarsa shine in ana in an gina masallaci ba zai rushe ba ba ma'anarsa shine in ana guguwa in ka shiga masallaci ba abin da zai fatame ka ba haka bane wannan kuskure ne shi yasa yace wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marra za su shiga masallaci kuma za su rusa shi an rusa ko ba rusa ba an rusa mun ba da labari cewa akwai lokacin da aka buga bom a ɗakin Kaba inda wannan shine ma'anarsa ai da ɗakin Kaba tafi karfin a ce har a rusa shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen duniya duk suwai ne zai zo ya ruguza ɗakin kaba shi ma zai buga bom ya ce zai yi wa ɗakin kaba bulok bulok kaca kaca gunduwa gunduwa ya ce kuma ba za a sake gina ɗakin kaba ba bayan wannan lokacin ashe wannan duka ya nuna cewa idan Allah ya sa wani abu na abu na addini to ku ne aka ɗora muku ku kare shi Allah bai ce muku zai kare muku shi kyauta ba kun fahimci wannan kamar yadda Allah ya ce ku kare ranku kar ku bari a taba ku haka yace ku kare abubuwan ku na addini haka idan wata fitina ta zo ku tsaya ku kare masallaci ku tsaya ku kare qur'ani ku tsaya ku kare makaranta ku tsaya ku kare abubuwa yin wannan shine wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub amma ba daidai bane ka ce za ku bari Allah barin bar mishi shi zai shi zai shi zai kiyaye a'a wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra an fahimta wal yutabbiru ma alaw tatbira asa rabbukum an yarhamakum Abdullahi dan Abbas ya ce duk abin da kaji Allah ya ce asa to a wurin Allah tabbas a wurin mutum ne to akwai sa ran da sannu amma shi Allah in ya ce ta yiwu yayi to zai yi ne an gane ko duk inda Allah ya ce asa a cikin alkur'ani to ma'anarsa zai yi ne tabbas haka ya ce akwai sa ran ubangijinku zai je ji tausayinku amma me zai ce me zai sa ya ji tausayinku shine idan kun yi abin jin tausayin duk wanda ya dawo ga Allah Allah zai karbe shi wannan ana magana da banu isra'ila ne sai zama kuma albishir ga wanda shi laifinsa ga wanda shi laifinsa da ta'addancinsa bai kai na banu isra'ila ba asaran mu kuma an yarhama ku kai ma ka sa rai akan rahamar Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah saboda inna Allah ya ghafiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai jin kai wa in uttum udna idan kuka dawo mu ma za mu dawo wannan kuma tsoratarwa ne ba gare su ba har gare mu gaba daya duk wanda ya dawo kan laifi Allah zai sake dawo masa da uquba wa in uttum ila al ma'siyati udna ila al uquba idan kuka dawo zuwa ga laifi ko kuma zamu dawo zuwa ga yadda zamu kama ku waja'alna jahannama lil kafirin hasira kuma jahannama tana nan mun tanadar da ita wannan yana nuna cewa in kai laifi a nan duniya sai Allah ya lallasa ka to ba yana nufin alahira ya yafe maka bane banci wannan idan kai laifi na uquba na haddi sai aka kama ka aka maka hukuncin Allah wanda ‘yan adam ‘yan uwanka suka maka, to wannan shi ne kafara har wurin Allah, amma idan ka bari har Allah ne kama ka da kansa to a can ma akwai saura. Ban sani ba ko kun fahimci wannan bambancin. Yawwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata wani abu na uquba sai aka zo aka yi masa to an tsarkake shi kenan. Amma idan ka bari Allah ne ya kama ka, baka tuba ba, to idan aka je kuma shi yasa ya ce wa in uttum udna kuma wa ja'alna jahannama shi yasa yace sanu'adhibuhum marratayn shi yasa yace lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim ashe a nan duniya za iya maka a lahira ma a sake maka amma idan ka tuba sai Allah ya yafe to nan idan an je lahira ba magana shi da ma'anar asa rabbukum an yarhamakum nan idan Allah ya riga ya maka rahama to babu ita da kulli idan an je lahira amma idan ka bari baka tuba ba har Allah ya sa ya kama ka to don ya kama ka a duniya ba zai sa a lahira kuma ba zai kama ka ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى كاga duka biyu za a maka dobul kenan Allah ya kiyaye وجعلنا جهنم للكافرين hasira kuma mun sanya jahannama ta zama tabarmar kurkuku ga kafirai na'am bismillah إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين نعم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا نعم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah madaukakin sarki yace inna hadal qur'an haqiqa wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga tafarki mafi dacewa wa yubashshirul mu'minin kuma yana albishir ga mu'minai alladhina ya'maluna salihat waɗanda suke aikata ayyuka nagari anna lahum ajran kabira cewa suna da lada mai girma wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah kuma yana albishir ga mu'minai cewa waɗanda ba su yi imani da lahira ba fa a'tadna lahum azaban alima su kuma mun tanadar musu da azaba mai radadi wannan kuma an koma kan jigon ɗaya daga cikin jigajigan manufofin saukar da wannan sura shine magana akan alkur'ani da falalar alkur'ani tunda Allah ya faɗi falalar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai faɗi na annabi Musa to ya faɗi na attaura kuma kaga nan sai a faɗi na annabi na alkur'ani wa atayna Musa alkitab an yi magana akan attaura to nan kuma sai Allah ya ce abinda alkur'ani yake cirewa ya mafi na attaura inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alkur'ani yana shirwa zuwa ga allati hiya aqwam bima'ana at-tariqa al-milla allati hiya aqwam zuwa ga tafarki zuwa ga addini zuwa ga hanya wadda ita ce tafi zama aqwam aqwam afdal tafdil ne na al-qawim wato wanda yake daidai to ma'anan aqwam bima'ana a'dal wa aswab wa ahda wanda hanyar da ita ce tafi zama shimfidaddiya shiryayya miƙaƙiya da sannan kuma datacciya wannan alƙur'ani yana shirarwa dukkan abin da ka san daidai ne to akwai a cikin alƙur'ani dukkan abin da barna ne alƙur'ani ya nuna barnarsa ko ta hanyar ya fito ɓalo-ɓalo ya faɗa ko kuma ta hanyar waɗansu ƙa'idoji ta hanyar su za ka gane idan dai har kana da ilimin da za ka gane to ma farratna fil kitabi min shay ba abin da Allah ya bari amma alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ta yiwu ka gane idan baka gane ba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun amma tun da yace lillati hiya aqwam to ba wani abu da shiriya ce da babu a cikin alqur'ani babu wani abu da bata ce wanda qur'ani bai yi nuni akan batar ba don ka guje shi wa yubashshiru almu'minin kuma alqur'ani yana albishir ga mu'minai shiriyar alqur'ani yahdi shiryarwa dama Allah ya riga ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da wannan alqur'ani da ya zama zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin da ya zama wannan alqur'ani hudan lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan da ya zama wannan alqur'ani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardh وإنك لتهديهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون wannan duka yana nuna alƙur'ani shiriya ce to shiriyar alƙur'ani kuma zuwa ga abin da ya fi komi daidai ne lillati hiya aqwam ta yiwu akwai wata shiriyar ma a wani wuri duk littattafan da Allah ya saukar a bayan su ma shiriya ne a cikin su an gane ko to amma kuma shiryar da take cikin alkur'ani ta fi kowace shirya ta kowane littafi shi yasa ma'abotan kowane littafi a baya su zo su bi alkur'ani don alkur'ani ya haɗiye nasu a wajen shirya shi yasa ce lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minin kuma yana shiryar da mu'minai waɗansu suka ce me yasa anan Allah ya ce yahdi lillati hiya ita ce bai faɗa ba ibnul qayyim yake cewa yace ai ai nan din yafi dadi yafi gardi ba a faɗa maka mecece ba a barka sai kai talalume ka ce lil tariqati allati hiya ahsan lil tariqati allati hiya aqwam lil millati allati hiya aqwam lil hidayati allati hiya aqwam yace a barka kana nema kawai a ce maka wadda tafi nan wace ce wadda tafi duk abin da kake iya tuna in dai tana da kyau to qur'ani yana shiryarwa da shi ba sai an faɗa ba wa yubashshirul mu'minin kuma alqur'ani yana albishir ga shirewa ga albishir wannan yana daga cikin abin da yake da dadi a cikin alqur'ani wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa bashshiril ladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu Zaka duk alkur'ani yana cike da albishir. Sannan kuma a ɗaya gefen kuma yana tsoratarwa wa annan lazina la yu'minuna bil akhirah yana tsoratarwa ga waɗanda ba su yi imani da lahira ba cewa a atadna lahum azaban alima su ko mun tanadar musu mummunar ai azaba mai radadi bi ma'ana azaban mu'liman muji'an azaba mai tsanani mai zafi mai radadi mai kuna shi sa yin Allah ya ce akwai albishir kuma sai ya faɗi kuma akwai kuma gargaɗi shi sa ya ce bashiran wa nadhiran fa'ara da aksaruhum fahum la yasma'u shi sa ya ce shi sa Allah ya ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu sannan wa yubashshiral mu'minin kaga duka guda biyun kenan to alqur'ani yana hade da guda biyu ne na bi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim duka biyu Allah yake hada to wannan albishir din ga mu'minai kenan gargadi kuma ga kafirai waɗanda suka yi imani yace wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat yana albishir ga mu'minai waɗanda suke aikata aiki nagari anna lahum ajran kabira Allah zai ba su lada mai girma ladan da Allah zai bayar mai girma shi ne ladan aljanna Allah ya ce ladan aljanna babba ce Allah ce ladan aljanna mai daraja ce Allah ya ce lada aljanna mai kyau ce a wajen cewa lada aljanna sai ya ce wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana kaga mai kyau nan kuma sai ya ce babba can kuma sai ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim sai ya ce azim babba ne da kabir da azim kabir na babba azim mai girman daraja duka akwai duk a cikin aljanna Allah ya tanadar wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima saboda aljanna wato ladar da Allah ya tanadar wa mu'minai wa yubashshirul mu'minina alladhina ay abinna wa yubashshirul mu'minina alladhina amaluna salihati anna lahum ajran da Allah ya ce ajr lada ai sai kai aiki ne ake biyan ka to tunda ya ce ya amalu na salihat sun aikata aiki mai kyau to sun cancanci a biya su amma dan Allah idan Allah ya tashi biya mu zai biya mu daidai da aikin mu ne ai aikin mu bai kai yadda zai iya zai iya sayan aljanna ba amma saboda falalar Allah insha Allah ya ce biyan ka zai kuma ciniki zai yi da kai sannan saboda falala ta Allah duk wanda ya maka aiki in ka zo biyan sa sai an zo fa ana dubawa to an sa a yi aiki kwana talatin ne kai kuma baka zo ba ranar kaza kuma kayi latti a wuri kaza kuma nan a cikin aiki kayi coge ba sai an yi irin wannan ba ko a rage maka albashi ko a maka demotion ko a maka query ko a yi wane ne amma shi Allah madaukakin sarki kafin ya zo biyan ka sai yayi wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan sai ya ce ya yafe maka saboda babu ta da kulli tun kafin a zo sai ya ce to ai dole in ka zo in za a biya ka akwai kurakurai akwai inda baka cika ba akwai inda baka yi daidai ba akwai inda ka dan yi tsallake ta sai ce duwan yafe su tukun kafin a zo biyan ka ka tabbatar da cewa za a baka shi wannan shine yasa Allah ya kira shi ajrun kabir babba ne saboda inda ba babba ba to ai ni'imomin da aka yi maka kuma sai su cinye ladan to amma Allah sai ya baka babba ta yadda ni'imomin da ya maka sai ce su waɗannan kyauta ne duk wanda ya zo biyan ka albashi yana biyan ka albashi amma fa in ya sa ka a gida zai rika cire kuɗin gidan haka ne gwamnati za ta cire maka kuɗin gida za ta cire kuɗin wuta za ta cire kuɗin wane ne kuɗin ruwa wannan duka ba za a ce ana baka kyauta ba za ka biya to amma shi ubangiji da ya zo sai ya baka babba ni'imomin da ya maka kuma da kuɗin numfashi da kuɗin shan ruwa da kuɗin gangan jiki da kuɗin gani da kuɗin ji da kuɗin ni'imomi sai ce donan kyauta ne an bar maka su sannan aka zo kuma a cikin aikin da kai kuma akwai kurakurai nan an yi cikas nan an yi latti nan an ɗan yi wane ne wane ne can kuma ai na ce kar ai kaza kuma kayi in aka zo duk sai a rufe ido sai a ce magfiratan duk an yafe su tukun kafin a zo lissafi wannan shine shine ma'anar wato ajiran kabira lada babba sannan idan Allah ya tashi kai ka ba zai baka daidai da kuɗinka ba sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun abinda aka ajiye maka ido bai taba sani ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan zuciya ma bai taba damsuwa akan ta ta gane akwai dama dadi irin wannan haka zaka je gani a cikin aljanna fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar Allah ka bamu aljanna wannan shine ma'anar ajran kabira wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah amma waɗanda ba su yi imani da lahira ba a atadana lahum azaban alima su kuma mun tanadar musu da azaba mai raɗaɗi da aka ce wa anna an yi adafi ne akan wancan saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa yubashir ka san shi mumini in ya gaina ta ibada kafiri kuma ya ganshi yana ta sabo to zai dan ji dama dama fan an ce wannan mai sakon fa da waɗanda masu sako da suka kafa muku kahon zuƙa akwai ranar da su kuma za a caje su kai kuma za a maka rahama ai zai sa mutum ya danji sanyi amma inda a ranar lahiran an jiddu za mu wuce ai mutum zai ji kai to shi yasa Allah ce wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah su wadanda ba su yi imani ba ku kuka kuka bar su su kuma a atadana lahum azaban alima su kuma mun tanadar musu da azaba mai radadi to wannan shine abin da ya sabaka cikin waɗannan ayoyi abin da muka karanta daidai Allah ubangiji ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh